أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da darasin littafin kitabul kaba'i wannan shine zaman mu na 26 kuma yau muna ranar 17 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wazo ne da tara ga watan Fabrairu na shekara ta 2023 miladiya muna cikin alkabiratu sadisa ta ashira wato kabira ta goma sha shida wanda muna magana ne akan zalunci shugabanni da kuma cin su ga al'ummarsu mun tsaya inda manzana sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyaka wa kara'ima amwalihim wa taqida wa al-mazlum fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijabun a cikin wasiyar da yayi wasiyar na mu'azibun jabali lokacin da zai tura shi zuwa kasar Yemen daga nan zamu tashi insha Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam mi tsira da amincin Allah yace salasatun mutum uku la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah a ranar alkiyama Allah ba zai zance da su zance irin na yarda ba ba da kara minhum almalikar kazzab sai annabi sallallahu alaihi wasallam da tashi lissafa su sai lissafa su hadda shugaban mutane ko sarkin mutane ko jagoran su mai yawan yin ƙarya wanda zai rike musu alƙawura na ƙarya ai za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza muka zaɓe na koma zan muku kaza zan muku kaza alhali kuma shi ma ya san ƙarya yake yi to wannan ya zama makarici kenan tun san da yake daukar alƙawarin ya san ƙarya yake ko kuma daga baya yazo yana cewa ai shi yayi musu kaza yayi musu kaza alhali kuma ba shi bane duk wannan ƙarya ne to kaga duk wanda yake yin wannan a matsayin shi na shugaba ko jagora a cikin mutane to lalle tabbas yana cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ba zai magana da su ba a ran alkiyama Allah ya kiyaye mu hadisi ne ingantacce imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadu juz'i na biyu shafi na 380 da kuma imamu muslim shi kuma cikin sahihinsa hadisi na 107 wanda ya rawaito ta hanyar sanna abu huraira idan Allah ta fita gare shi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce innakum satahrisuna alal imara hakika lalle ku da sannu za ku rika yin kwadayi akan shugabanci wasu ta kono na damatan yawon giyama kuma da sannu wannan shugabancin zai zama nadama a ranar alkiyama ga duk wanda ya yi shi ga wanda ma ya yi adalci a cikinsa sai ya yi nadama ba tana kuma wanda bai adalci ba ga wanda ma ya yi shugabancin da a ciki ya kiyaye amanar Allah bai shiga cikin dukiyar talakawa ba bai yi amfani da matsayinsa ya ci mutuncin wani ko ya danna haƙƙin wani ba sai ya yi nadama a ranar jiyama lokacin da mala'iku za su cafko shi barantana kuma wanda ya amfani da matsayinsa ya danne wa wasu haƙoƙinsu ko ya ci mutuncin waɗansu ko ya ziga wasu daga cikin mabiyan shi ya ci mutuncin waɗansu saboda su ba sa goyon bayan shi da dai sauran irin abin da ke faruwa ɗin nan shi ma wannan hadisi ne ingantacce imamul bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihinsa hakanan imamu ahmad ma ya ruwaito shi dukkaninsu ta hanyar sayyidina abu huraira wa fihi aidan ha ila yau a cikin dai wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna wallahi la nuwalli hadha al-amra ahadan sa'alahu aw ahadan harasu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsa ya ce wallahi lalle mu ba ma jingina kuma ba ma jibanta wannan al'amari ko kuma ba ma shugabantar da wani akan al'amarin mu wanda sa'alahu ya tambayi shi ya roƙa lalle a bashi wannan muqamin annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wallahi irin wannan ba za mu bashi ba aw ahadan harasu alaihi ko kuma mutumin da yayi kwadayi akan wannan shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ma wannan ba za mu bashi ba kaga yaya kuma kenan yanzu wanda in mukami ne ma na office ba ma wannan mukami na siyasa ba in mukami ne ma na office mutum har zuwa zai rika yi yana ganin wasu manya waɗanda za su iya yin magana a naɗa shi ko yana ɗan ba da cin hanci ga waɗanda su ne kamar board members waɗanda su za su tattace su miƙa sunan mutum guda wanda shi za a naɗa zaga shi kenan lalle akwai jan aiki akwai jan aiki ga duk wanda ke neman shugabanci wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ya ka'ab ibn ujrata ya kai ka'ab dan ujrata a'azaka Allahu min imarati sufaha ina roƙon Allah ya kiyaye ka daga riskar lokacin da za a shugabantar da wawaye ina nema maka tsari daga shugabancin wawaye ga sunan siffofinsu wawaye da za su zama su ne shugabanni waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke roƙawa sahabin shi cewa kada Allah ya riskar da shi lokacin da wawaye za su zama su ne jagorori a cikin al'umma yace umara'un yakununa min ba'di wasu sarakuna ne ko shugabanni da za su kasance a bayana la ya hata duna bi hadiyi waɗanda ba sa shiryuwa da shiryata wala ya sannuna bi sunnati kuma ba sa sunnantuwa da sunnata to kaji ba sa koyi da shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sa koyi da sunnar shi kaga su yanzu bakon abu ne ma abun su a ce za a kula da addini za a kula da addini sau da kafa ai kamar ma abin yabo ne agun shugaba a ce yana yin sallolin shi akan lokaci abin yabo ne babba ko da yana da wasu miyagun halaye sai ka ce ai kuwa yana kula da sallah to abin yabo ne babba wanda a yanzu akwai waɗanda za ka gama saboda kwaɗayin shugabancin wasu har tsafi suke yi kuma matsafin da zai musu tsafi zai ba su damar cewa ba za su yi sallah kwana kaza ba wani ma akan ce mar ma ya ma daina sallar wani kuma zai zama yana yin sallar ce kawai don ganin mutane don ganin idan mutane idan shi kaɗai ne ma baya yi to kaga waɗannan ina zancen koyi da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen su waɗanda mutuncin mawaƙi ko ɗan drama ya fi na malamin addini a gunsu mutuncin ‘yan damban baka ake cewa komi masu shiga gidajen rediyo din nan sojojin baka yawa to sojojin sojan baka nasu mai goyon bayan su mutuncinsu ya fi na malamin da zai ci su tsoron Allah su kiyaye haƙoƙin addini a cikin abin da suke a yanzu malami in ka fiya nuna ba ka goyon bayan su ko kuma ma ka fito ma dai kana wa'azinka akan su ji tsoron Allah da kuma bayyanarwa al'umma hanyar da za su domin su tsira wannan din sai sai ka bayyana a gurin irin wayannan shugabannin kamar cewa kai dan adawar su saboda duk yadda za a yi a ga an kuntata maka za a iya yi inda halin a kwace ma masallacin kama za a iya yi inda wani wanda ake tunanin kamar baya goyon bayanka ko yana da wata jama'ar shi ma to sai a goya mishi baya a bunƙasa shi saboda kai din a ƙara tauye ka duk babu irin abin da ba sa yi hadisin ingantacce ne hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana nema wa sahabin shi tsari da shugabancin wawaye waɗanda ba sa shiryuwa da shiryar annabi alaihi salatu wassalam kuma ba sa shiryar da mutane zuwa ga kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kuma koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ingantacce ne imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnadin shi juz'i na uku shafi na 321 haka nan abdurrazzaq a cikin al-musannaf nashi hadisi na 20719 haka nan ibnu hibban a cikin sahihinsa hadisi na 1514 haka nan imamu tirmizi a cikin sunan hadisi na 614 haka nan kuma malaman hadisi sun inganta shi wa ana bi hurairata radiyallahu anhu an rawaito daga sayyidina abu hurairah da Allah ta mada gari shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi qala ya ce man talaba qada al muslimina hatta yanalahu wanda ya nemi a bashi alƙalancin jama'ar musulmai yayi ta nema yayi ta nema yaje ofishin wannan yaje gana da wannan yaje ofishin wannan yaje gana da wannan da haka har aka bashi wannan alƙalanci kuma garaba adluhu jawrahu sannan sai bayan an bashi alƙalancin sai zamto adalcin shi yarin jayi zalincin shi falahul jannatu wannan aljanna ta tabbata gare shi tunda adalcin shi ya rinjayi zalincin shi wa man galaba jawruhu adlahu falahun nar wanda kuwa zalincin shi ya rinjayi adalcin shi to wannan wuta ce gare shi Allah ya kiyaye to kaga yanzu mutumin da kana alƙali za a za a biyo ta hanyar masinja ko ta hanyar wani makusancinka a kawo maka zabi ko a kawo maka yan kaji ko wani kullun dabino ko wani abin nan da ya haka kayan gara a kawo maka saboda ana neman murda wani hukunci to tsakani da Allah yanzu wannan in ka ci me ka ci kenan kuma yaya kuke tsakaninka da wannan hadisi ba na mantawa akwai kissar wani alkali ba sai ko na taɓa ba ku kissar wato wani alƙali ne ya mutu wani wani alƙalin kowa ya musu shaida cewa bawan Allah ne na kirki tun da ya fara alƙalanci sama da shekara wajen arba'in yayi yana alƙalanci kullum azumi yake kuma kullum kwana yake yana sallah yana sallah na yana kuka mutum ne wanda bai taɓa karɓar cin hanci a alƙalancinsa ba amma bayan ya rasu bayan ya rasu akwai wani mawan Allah wanda shi kuma Allah ya jarrabe shi da laifin wato nabashin kubur ne shi yana zuwa ne tone kabari likafanin da aka binne mamata da shi wannan zai sata shi kuma ya je shi ya wanke ya sayar ya je ya ci abinci ya yi bishashi shi da kudin wannan kasan zamanin da tufafi dukiya ce mai matukar wahalar samu kwarai da gaske tufafi yana daga cikin nau'in dukiya mai wahalar samuwa sau da sannan kaga babu injinan saƙa babu komai duk wani tufafi da za a gani a jikin mutane to da hana aka saƙa shi wannan ya sa tufafi yake da matuƙar daraja to wannan bawan allah tonan kaburbura yake yi yana cire tufafin da ke jikin mamata to wata rana bayan an binne wannan alƙalin sai ya je don ya tono tufafin da aka binne alƙali da shi wato ya tono ya cire ya cire likafan buɗe wanda zai yi wata irin wuta da wani irin rugugi ya fito daga cikin kabarin ya bugi fuskar shi duka ya ji ya dama ya ji kamar ana duka kawai sai ya ji an dake shi shi ma a gefen kumatin shi kamar an kwalamar wani guduma haka ko wani abu nan ya faɗi ya suma har gari ya waye bai farka ba fuskar shi kam da gefen fuskar shi gaba daya ya yi baki kirin kuma ta lotsi saboda wannan dukan da aka bar da guduma ta lotsi gaba daya ya koma gida wata da watanni ya jinyar shi ya gama toran nan sai ya zo zai yi shaida a gaban wani alkali da ya zo sai alkalin ya ga ya rufe fuskar shi ta ka'idar kuma shaida dole sai ya buɗe fuskar shi an gan shi shi kuma alƙalin ya san shi ya san sunan shi dama ya san shi kamar aboki ne gare shi ko kuma ya san shi dai sani na sosai tun kafin ya zama alƙalin da aka kira shi ya yi shaida akan wata shari'a sai ya ga yana rufe fuskar shi aka sai ya ce mashi sai ya buɗe ai da ya buɗe fuskar shi saboda munin fuskar da baƙinta kowa sai da ya rufe idansa to bayan an gama zaman kotun sai ya kira shi da shi ya ce wa ina maka magiya da girman Allah ba so nake yi don in tona ma asiri ko don in ji sirrinka ba amma ana so ka ban labari me ya same ka haka wace wata cutar ce ta same ka ta mai da kai haka alhali da na san ka kyakkyawan mutum kaza kaza kaza kaza sai ce to ka yi alkawari za ka rufa min asiri ya ce ina na yi alkawari ya ce to abin da ya faru ya ce ina alkaliwa ne da ake ba da labari ya ce kwarai kuma na jin labarinsa ya ce to ni allah ya jarabe ni ni barawo ne ina zuwa na satar da kafani a kabarbura to ranar na je sata a kabarinsa bayan an binne shi kaga da yadda ake faɗar shi wajen tsoron allah da sauransu shi ne wata irin wuta ta fito daga cikin kabarin ta ƙona ni kau da kai da zan yi kawai sai ji an jike ni da guduma a gefen fuskata shi na kaga fuskata ta koma haka yace kuma a cikin kabarin sai naji ana gaya min ana cewa wannan shine sakamakon shi saboda ya taɓa yin shari'a sau ɗaya wacce ya bi san ran shi sau ɗaya taɓa yin shari'a wacce a ciki ya bi san ran shi wannan ɗin ma ba wai son rai ya bi kai tsaye gaba ɗaya irin yadda ake yanzu ba a'a ya dogara da abin da ya sani ne game da mutum misali yanzu kamar a kawo maka ƙara tsakanin wani shehin malami da ka sani da kuma wani tantirin ɗan iska wannan kowa ya san shi ba a koko kwanto game da shi tantirin ɗan iska ne na ƙarshe wannan kuma wani shehin malami ne wanda kowa ya san salahar shi sai su zo shari'a gabanka to idan ka fifita ɗaya akan ɗaya ko ka yi amfani da abin da ka sani game da wani a cikinsu da wajen yake shari'a to kamar irin haka da ake ne to irin haka yi bai tsaya ya yi bincike ba sosai ya dogara da abin da ya sani game da su wayannan mutanen sai yanke hukunci to wannan shine sakamakon shi ina jin alƙalin ko alƙali yadda ne shi alƙali na biyu din ko alƙali yanzu ko alƙali shuraihu ne alƙali ne kuma babban malami tambayar wannan barawon yayi ce nawa kake nawa ne zai ishe ka ci da iyalinka a kullum yace kaza yace to da Allah zan rika baka wannan din duk wata ina so kawai ka zo ka rika zama kusa da ni kullum a kotu ka rika zama kawai kusa da ni yace to idan yayi bincike yayi bincike game da shari'a an kawo mar ƙara a gaban shi sai zai yanke hukunci sai ya tsaya ya kalli wannan mutum wannan konan nan har sai ya ji duk wani abu da ke ransa ya fita kawai in bana tunanin gamo shi da Allah babu komai a zuciya shi dan sai ya yanke hukunci to ya ya kake ji tsakanin irin waɗannan alƙalan da irin alƙalan mu na yanzu bayan an sauka daga kan doron shari'ar Allah din an koma ana yin shari'a da shari'ar mutum constitution ko kuma constitution to a constitution din ma duk da haka kuma sai an ƙara da wani sararin kuma kuma ka san wani abu ma'aunin da aka auna ayyukan don waɗancan alƙalan waɗanda sai an samu malami masanin hadisi masanin furu'a mahaddacin alƙur'ani mahaddacin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam masanin fiqihu wanda duk fannonin shari'a ya san su ga gudun duniya ga yawan ibada sannan sai a ɗauko shi a naɗa shi ya zama alƙali a irin malaman da in ka ce alƙali ne to jinjina mar a cikin malamai ma ba ƙarami ba ne dubi alfaza ziman mai ishiriniya dubi alƙazi iyar mahaddacin hadisi ne a cikin kansa akwai haddar hadisi sama da guda dubu ɗari sannan ana maganar manyan malamai a mazhabin malikiya ba kai saka lissafa bayan dai wa'ancan na farkon in ka gangaro ƙasa ba ka saka lissafa mutum goma ba ka faɗa da ƙariyar ba shi ne mai littafin ashifa shi ne mai littafin ikmalul mu'ulim sharhin sahihu muslim shi ne mai littafin nasimun riyal shi ne mai sharhin hadisin ummu zari'in wadda ana magana alƙari irin malam kai in ana magana su sai za ka ko tabi'ai ne ko sahabbai saboda tsananin tsoron Allah malam da zurfin ilimi da Allah ya ba su to irin waɗannan alƙalan a ce za a auna ayyukansu a ce mizan da za a auna ayyukansu irin waɗannan na yanzu da wannan mizani za a auna ayyukan su ya ba kake ganin zai haye saboda haka yan uwa wato hatsarin fa mai girma ne kawai dai sakaci ne da ya mana yawa kuma wallahi mutuwa tana dab da kai irin yadda ka san a kowane lokaci za a iya kiranka a waya wallahi haka nan mutuwa kowane lokaci mala'ikan mutuwa yana dab da kai kawai jira yake a bashi umarni wani malami ya ce sai kullum mala'ikan mutuwa sai ya shafa kanka kamar sau saba'in kullum a ran da ya zare ran mahaifinka kuka duba ko ga yaro su kuka fasa kuka da sai ya juyo ya ce duk sai na ƙare ku kaga tabbacin cewa kenan dukkaninku kowa sai ya ji inda waɗancan nan suka je mu ma kowa nan sai ya ji saboda haka babu abin da ya kamace mu illa mu zama masu kyautata ayyuka mu rika tuna tsayuwar mu a gaban Allah duk sanda ka zo za ka yi sallah ka tuna yawan zunubanka ka tuna cewa ka zo ne gaban Allah subhanahu wataala wanda yana daga cikin sunan shi at-tawwabur rahim al-ghafurur rahim ar-raufur rahim mai gafara mai rangwame mai jin kai mai tausayi ga bayinsa ka kaskanta kanka ka rika ji a cikin ranka tamkar duk wanda ke cikin masallacin nan kafi kowa yawan zunubi sanda ka tsaya ka daga hannu za ka yi kabbara ka siffanta kamar ka watsar da duniya da dukkan abin da ke cikinta idan ka fuskanci alƙibla za ka fara karatun fatiha rika tunowa ran da za ka tsaya a gaban allah ce a hannunka na dama ga ayyukanka na lada a hannunka na hagu ga mizani nan na ayyukanka na zunubi to mutum ya rika tuna wannan sannan kuma duk sanda ka wayi gari kada ka lissafa kanka cikin wanda za su kai gobe cikin wanda za su kai yamma idan ka kai yamma kada ka lissafa kanka cikin wanda za su wayi gari ka rika ji koyaushe mutuwa tana dab da kai wannan zai rage zai taimaka mana wajen rage dogon buri wajen yawan tuba kuma wannan maganar da ake yi akan alƙalanci ta haɗa har kai ɗin saboda wata za ka ji ai kai ba alƙali ba ne kai ba sarki bane kai ba mai unguwa bane to ai kana da mata kana da yaya ko wajen yin hukunci tsakanin yayanka ko wajen yin hukunci tsakanin matanka idan ka biye wa san rai kai ma wannan hadisin zai aiki a kanka Allah ne kiyaye mu Allah ya mana afwa wa qala sallallahu alaihi wasallam mai jira da amincin Allah ya ce satahrisuna alal imara da sannu za ku rika yin kwadayi akan shugabanci wasu da kono nadamatin yawon kiyama kuma da sannu za ta zama nadama a ranar kiyama ga duk wanda ya yi ta buƙarar umar ne abu zarrin radiyallahu anhu ma sai na umar dan khattabi ya gaya abu zarrin algifari ya dar ala zaba da gare su baki daya haddisni bi hadisin sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari mana game da wani hadisi wanda ka tabbata ka ji shi ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال أبو ذر أبو ذر الجفاري سيدنا عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة لله ناجم زمان الله صلى الله عليه وسلم ينا شوا يجاء بالوالي يوم القيامة za a zo da majibincin lamarin mutane wato sarkinsu ko shugabansu ko kwamishinansu ko ministansu ko daraktansu duk wani wanda ya taɓa riƙe wani mukami a tsakanin mutane a ranar alƙiyama da za a zo da shi fayin bazu bihi a rajistar jahannam sai a jefar da shi a kan kadarkon wutar jahannama fayar ta jibin jisiru irtijagatan sai wannan kadarkon wato wannan gadar yadda sai kadarkon ya jijjiga da shi ya jijjiga da shi irtijagatan la ya buƙa minhu mafsalun illa zala wato wata irin jijjiga wacce za ta sanya babu wata gaba a jikin shi da za ta wanzu face sai ta kwaɓe daga mashigarta illa zala an makani face sai wannan gabar ta gushe daga makaninta bayan kana mudi'an lillahi fi amalihi idan ya kasance a san da yayi gwamna ko a san da yayi chairman ko kansila ko mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki ko shugaban kasa to a san da ya rike wannan mukamin nashi ya kasance mai yin biyayya ne da Allah mai biyayya ne ga Allah fi amalihi a cikin ayyukansa madabi to sai a wuce mudiyabi sai a wuce da shi zuwa aljanna wayan kana asiyan lillahi fi amalihi idan ya kasance kuma mai saban Allah ne a cikin mulkin shi sanda yake aikin shi na mulki yana saban Allah yana biye wa san rai wajen yanke hukunci ko yana kwace wa wasu haƙoƙinsu yana amfani da muƙaminsu don cimma wasu manufofi to in kharaqa bihi al-jisru fa hawa bihi fi jahannam sai wannan kadarkon ya karye da shi sai ya luluka shi cikin wutar jahannama miqdara 50 aman zai fada can cikinta gwargwadon nisan tafiyar shekara hamsin zurfin inda zai shiga faƙala umaru sai na umaru zai ce mai tsirbin ilma biya ya aba zarri wane ne ku mai neman sani game da ita ya kai abu zarri ƙara sai ce man sallat lillahi an fuhu wa saka khaddahu biturab shine wanda hancin shi ya yi ƙas domin Allah wato shine wanda hancin shi ya zanto ya dirmuza shi domin Allah wa asaka saddahu bi turab kuma ya zanto ya liƙa kumatin shi a ƙasa wato mai ƙaskantar da kai shine wanda zai nemi sanin waɗannan abubuwa kuma domin yi aiki da su imam munziri ya ce wannan hadisin imam tabarani ya rawaito shi a cikin mujamul kabir haisam ya faɗa a cikin mujamul zawa'id juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da biyar cewa cikin isnadin hadisin akwai suwalu bin abdulaziz kuma maturuki ne shi wa ƙala amr ibn al-muhajir amr ibn al-muhajir ya ce ƙala ni umar ibn abdulaziz umar dan abdulaziz ya gaya min qad idza ra'aytani qad miltu an al-haqqi idan ka ganni na kauce daga barin gaskiya fa ba yadaka fi tulbabi ka sanya hannunka a cikin wuyar rigana a kwalar rigana su makulli sannan sai ka ce min ya umaru mata sanau ya kai umaru mai kake yi wannan fasiyar na umaru dan abu azizi ne wannan tabi'in nan mai tsoron allah yake gaya wa ɗaya daga cikin wato waziran shi cewa idan ka ganni na kaucewa gaskiya ka yi riko da kwalar rigata ka jijjiga ni ka ce kai umaru ka dawo hayyacin ka me kake yi ne umaru dan abu azizi ra zamanin halifancin shi duk sanda ya ga malami sai ce yi mun wa'azi malami yana cikin yi mishi nasiha zai faɗi ya suma irin wannan suman ya yi ta ta fi a ƙirga saboda tsoron Allah shekara biyu da 'yan watanni yana halifanci amma bai taɓa sanya kumatin shi a ƙasa ya yi bacci ba shekara biyu da 'yan watanni kullum kwana yake yana sallah yana kuka a zamanin shi saboda tsantsar adalcin shi sai da wadata ta mamaye ko'ina da ko'ina sai da ya zama in kan fitar da zakka ma sai ka rasa wa za ka bawa duk wanda za ka bawa sai ce maka shi ma ya fitar da tashi zakkar ya rasa wanda zai bawa sai ga mutum yana ta yawo da zakkar shi ya rasa wanda zai bawa na akwai sa'in to in ya karba ya zai da ita shi ma kowa ya wadata a sannan saboda adalci malam ran da ya rasu kuwa an ce wani ne wani yana yana jiji ko gona haka ko wani guri a jiji sai ko kunama ce ta harbi shi ne ko menene sai ce to da aka yi umar da abdulaziz ya rasu saboda sanda yake kan da yake kan halifanci saboda tsabar adalci abubuwa masu dafi da masu cizo da wane wani komai an dakatar da aikin shi yanzu da kaga cututtuka sun yi yawa zalunci ne yawa amma da za mu gyara halayenmu mu za masu yi wa kanmu adalci shugabannin namu za masu yi mana adalci to da abubuwa da yawa za su gyaru rayuwar ta sai ta faka daɗi ko turawa da muke gani rayuwar su ta faka mu daɗi ai ba wani abu bane illa cewa mu muke da addini amma su kuma sun fi mu kwatanta dokokin addinin namu ƙwarai da gaske mu mun ce mu musulmai ne amma muna musulmi amma muna ƙarya kuma mu ɗauke ta a bakin komai ba mutum yau yau dinnan zai yi ƙarya an tabbata ƙarya yayi ko ya cinye dukiyar al'umma amma gobe zai fito kuma neman shugabanci kuma matasa su rika bin suna sai kayi sai kayi to wallahi in a ƙasar turai ne mutum bai isa ba a tarihin kaman aka kama ka a tarihin ka aka samu cewa ka taɓa satar ka taɓa satar gari da wannan motar ruwan nan wannan ta faru a ce ka taba sata an taba kama ka kasa ci wannan to baka isa wallahi ko kansila ka fito nema ba kuma za su ce a tarihinka ka taɓa yin sata ɓarawo ne ba za su yi su baka ba ƙarya wannan in mutum ya yi wata shirgigiyar ƙarya aka tabbatar ƙarya ya yi to shi kenan ko yana kan mukamin da kan shi ma zai haƙura ya ci shi ya sauka saboda ganin abubuwan abin da ya yi ɗin ban sana a ce an yi wani abu na shirmi ko danna haƙƙi a ƙarƙashin mulkinka kuma abin ya bayyana kai tsaye suke sauka kwanan nan akwai prime minister na birtaniya da aka naɗa shi ya hau bai fi 'yan kwanaki ba da hawa ina jin ko wata biyu biyu ba sai ya zamto kuɗin ƙasar ya karye an ɗan sami hauhawar farashi kaɗan akan kayan masarufi saboda wannan kawai da ya kalla sai ya sauka saboda a ƙarƙashin shi al'umma sun sha wuya ba gaira ba dalili kawai sai ya sauka a nan afirka ka taba gani ya yi haka saboda su yanzu ka ga shugaba ko gwamna ko wani shugaban ƙasa ka gan shi akan keke yana yawo ba wani abu ne mai na kashi ba ba wani abu ne wanda kamar ba a taba gani ba ko ba a saba da gani ba amma mu yanzu a nan za ka ga gwamna akalla za a ga motoci ashirin suna bin shi a baya kuma duk wannan fetur da ke cin tankokinsu daga asusun gwamnati aka zuba wallahi a turai ne ba za su yi da wannan da sai shi yasa sai ya zama muke da addinin amma ayyukan addinin kuma suke da shi yasa sai ga Allah ya Allah ya keɓance su da jin daɗin mu kuma an bar mu a haka saboda mun ce za mu ba Allah mun ɗauki alƙawari za mu ba Allah amma mun kasa mun kasa cikawa saboda haka inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dole sai mun gyara abin da ke cikin zukatanmu sai Allah ya ba mu shugabanni irin mu yanzu duk wannan wahalar da muke sha shugabannin ne irin mu shi yasa ba ma jin daɗi saboda mu din abin da muke wa Allah ko mun ce muke wa kanmu ba mai wa kanmu adalci amma da za mu zama na kirki sai Allah ya dora mana shugabanni irin na kirki din ya rabiyan bismi zalimi ya kai wanda ka yadda a kira ka da suna azzalimi kam alaikum minal mazalimi da yawa akwai abubuwa na zalunci waɗanda ke kanka ka ci mutuncin wani ka kwace kuɗin wani ka danne kuɗaɗen al'umma ka wawushe account na al'umma ka yi kaza ka yi kaza ka ji yadda kanka daɗi da kai da iyalanka alhali talakawanka suna cikin wahala asijinu jahannam to ka sani cewa idan ka mutu fa a can lahira kurkukun shine wutar jahannama ba irin kurkukun duniya bace wacce in an kai ka kirkiri ko an kai ka kurkukun Abuja za a aje ka a wani honest corner a wani waje wanda ake ajiye manya manyan yan bursuna zai zama gidan bursunanka da ɗakin bursunanka da AC da sauran abubuwa na kayan jin daɗi to a lahira ba haka bane sijinu a sijinu jahannam wato kurkukun a can jahannama ce wal haqu al haqi Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine mai yin hukunci wala hujjata laka fi ma fi ma tuqasa kuma baka da wata hujja cikin abinda ake neman ka da shi a ranar kiyama al qabru muhawwilun qabari kuwa yana cike da abubuwa na razani fata zakir hufsaka da haka karka tuna tsarewar da za a yi maka a cikin wannan gidan kurkuku da kuma tsarewar da za a yi maka a cikin kabari wani hisabu ɗawilun hisabi kuwa yana da tsawo fakallis nafsaka to lalle ne ka tsarkake zuciyarka kuma ka tsarkake ayyukanka wal umru ka yaumin ina ko rayuwar nan gaba ɗaya bata wuce kamar wuni guda ba a lahira fabadir shamsaka to lalle ne ka lalle ne ka rigayi wuninka wato ka yi rige-rige wajen kyautata ayyukanka a cikin kowane wuni ka amfani rayuwarka kenan ta farahu bi marika wal kasiru khabisu kana yin alfahari kana wa mutane girman kai saboda dukiyar da Allah ya baka wal kasiru khabisu alhali kuma hanyar da ka samu dukiyar mummunar hanya ce wadakil tsafi ka yi ka samu dukiyar wadakil dukiyar al'umma ka danne ko zero ka kara akan wani abin da na al'umma ka samu wannan dukiyar wata murahu bi ma'alika kana yin wasa ne da makomarka wasairu hasisu alhali wannan tafiyar ko tana nan tafi lallai dole sai ka ji inna zulma la yutraku minhu qadru almula hakika shi zalunci Allah baya barin shi ko da gurgudan misqar zarati ko da gurgudan yatsa ne wanda kai na zalunci to Allah ba zai bar maka ba bai za ra'aita zaliman idan kaga zalimi karsada alhali ya riga ya kaucewa hanya fannin lahu to lalle ne ka gaya mishi wa rubbama bata fa akhadha jambahu min al-layli namlatu ai da yawa ya kwanta alhali wani abu kamar kan kurji haka ya kama gefen jikin shi a ya ji zafin wannan ne da kurji idan ya kwanta kurji a jiki ya fito a jikin shi yana yi marci za ka ga wannan din ya hana shi bacci da naga kuma a ce azaba ce ta kabari ake yi wa mutum ƙuruhun firjisir ai ana nufin kurji haka a cikin jiki fara ayi halin da yan uwa wannan duka ba wai ba wa'azi ne wanda yake banci iya sarakuna da masu mulki ba kadai mu kanmu kowanne daga cikinmu nan akwai amanar da Allah ya dora mishi ko baka da aure dai tana cewa akwai amanar iyayenka da ke kanka to baranta na ba kuma mafi yawan mu nan muna da aure saboda haka wajibi ne mutum ya kula sosai da yin adalci kuma shugabanci gaskiyar magana ba abin nema ba ne barkin za mu gani cewa cikin tarihi annabi yusuf alaihi salam ya ce wa sarkin misra ya naɗa shi a matsayin minista mai kula da kayan abinci da sauransu ta annabi yusuf alaihissalam annabi ne kuma manzo ne na allah allah ya riga ya yi mishi wahayi cewa lallai ya nema ɗin shi sa ya nema araj alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim cewa ka sanya ni akan taskar ƙasa domin ni mai kiyayewa ne kuma masanin ilimin abin ne to haka nan wajibi ne duk sanda mutum zai ka zaka fito neman mulki to ka zamto ka tabbatar cewa kai mai amana ne ba za ka nema ne don ka azurta kanka ko don ka azurta zuri'arka ko ƴan uwanka ko abokanka ba ka fito ne nema don gyaruwar al'umma da kake cikin su ka tabbatar ka kyautata niyyar ka in ka kyautata niyya kamar yadda annabi yusuf alaihi salam ya kyautata niyyar shi to kai ma sai Allah ya maka gabdakatar sai ka yi lafiya ka gama lafiya sannan kuma annabi yusuf alayhi salam ya ce inni hafizun alim ni masani ne wato masani ne game da abin da wannan aikin yake bukata sannan kuma ni mai kiyayewa ne bisa amana kaga wannan shine abin da aka aka aka rasa mutum ne a yanzu aka tarar wani karatun accountant ne kuma sai a zo a bashi kula da asibiti ko a bashi ko a bashi aikin da injiniya ne ya kamata yayi wannan aikin to wannan yana daga cikin abin da ya rusa mana kasar ya zama komai baya tafiya daidai sai ga abubuwa kawai suna tafiya a baibai saboda me saboda waɗanda ya kamata su yi tsarin abin ba su ne akan sha'anin ba saboda haka ya kamata ya kamata lalle mu rika wa kanmu adalci game da wannan sannan kuma lalle ne duk amanar da Allah ya sanya ta a hannun mutum to karka tunawa dai da ranar da Allah zai tambaye ka domin Allah ya faɗa ya ce kalla sabu ta alamu suma kalla sabu ta alamu kalla lau ta alamu ne ilmi laikin a tara wannan jihim suma da tara wannan ha aina laikin suma da tus'alun na yau mai zan anin na'in sai da Allah ya rantsa ya ce lalle wallahi sai Allah ya tambaye ku sai an tambaye ku game da duk wata ni'ima da Allah ya muku ni'iman nan ta cewa ma ka sanya tufafi a jikinka ka ji daɗi ita ma ni'ima ce sai Allah ya tambaye ka ni'iman nan ta yin numfashi da kake yi sai Allah ya tambaye ka haka nan ni'imar magana da kake yi kana iya furta magana in baka gane cewa wannan din ni'ima bace kalli kurma mana haka nan ni'imar ji da kake yi inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula haka Allah ya ce a shikenan abin da ka gani da abin da ka ji da abin da ka furta da bakin ka duk sai Allah ya tambaye ka kai to haka ne ya kamata mutum yayi wa kansa adalci in zance ne zaka yi ka tabbatar wannan zancen zai amfanar ko ba zai amfanar ba in ba zai amfanar ba ko za a yi dariya ko ba za a yi ba ka yi shiru da bakinka domin idan ka furta zancen da ba zai amfanar da kai ba ko ba zai amfanar da wanda ka gaya wa ba to tabbas ka sani cewa ka jefa kanka a cikin musiba domin duk sanda ka furta zance ko ya zama dai lada ne gare ko kuma ya zama zunubi gare ka raga shi kenan ya kamata tun daga kan harshen mu gane mu san irin zancen da za mu riƙa yi sannan kafarka a matsayinka na ɗalibin ilimi bai kamata a ce kafarka za a ganta a wurin kamfen ɗin 'yan siyasa ba za a ganka ana sewa na sewa na ana guje-guje ana tsalle-tsalle kai ma a ganka a cikin su bai kamata ba sannan bai kamata gun da ake rawa ake kiɗa ko wani wajen fati ko abokinka ne ya aure ko waye ko ɗan gidanku ne ya aure in yace sai ya yi fati ka hana shi yaƙi to karka je wajen domin yana daga alamar kaƙi abu a ganka kai ɗin kaƙi goyon bayan abu amma ya zamto kuma ranka baya so amma kuma a ganka a gun to me amfanin cewa ranka baya so tunda da ka zo gun ai ba tilas aka yi maka ba saboda haka ala ayi halin dai ya kamata lalle a matsayin mu ɗaliban ilimi a ga rayuwar mu ta canza fiye da waɗanda ba sa zuwa makaranta sannan kuma ko da nan gaba mutum Allah ya sanya shi a hanyar mulki din ko wani abu tunda a cikin akwai waɗanda suke kan tafarki tunda a cikin akwai yan boko to lalle ne mutum ya rika tunawa da ire-iren waɗannan karatutukan kuma lalle ne mutum ya kula ya ji tsoron Allah mutum ya sani cewa duk wanda ya rayu a ƙarƙashin mulkinka wallahi sai an tambaye ka game da shi sai an tambaye ka game da shi saboda haka kowane taro ko sisi da ka tara sai Allah ya tambaye ka ta ina ka same shi kuma ta ina ka kashe shi duk sai ka yi bayani to ashe ko lalle ne ya kamata ya zamto duk abin da zaka ci ka ci halal ɗinka akan kowace sana'a ma kake yi ala ayi halin da yan uwa mu ji tsoron Allah tsoron Allah ba wai irin da ake jin tsoron kura da maciji bane tsoron Allah shine ka kiyaye dokokinsa ka rika jin tamkar kana tare da shi a duk inda kake tamkar ga ka gashi idan kana jin kalon ga kaga ga ubangijin da ya halice ka ai mutum ba zai sata ba zai zina ba zai karya ba ba zai duk wani abin da ya shafi ke ta haƙƙin wani ba don neman cin wata bukata Allah ya kiyaye mu Allah ka ci dukkan lamuran zahirin baɗin Allah ka gyara mana ayyukan mu Allah ka yafe mana dukkan zunuban mu Allah ka ji iyayen mu da malamin mu saka musu da alkhairi sabon sarkin dutse da aka nada muna roƙon Allah subhanahu wataala ya masa jagoranci Allah ya riko da hannun shi Allah ya bashi ikon sauke nauyin da aka dora mishi Allah ya bashi ikon kiyaye haƙƙin al'umma albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin dutse kuma marigayi muna addu'a Allah ya ji shi Allah ya gafarta mishi neman Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara mishi lafiya hakimi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara mishi lafiya dukan shugabanninmu da shugabannin kwamitin masallaci da sauran shugabanninmu wanda suke goya mana baya akan wannan darussa da ake gabatarwa Allah ya biya kuma bukatun sai saka musu da alkhairi Allah ka cikin iyayen mu da malumin mu saka musu da alkhairi Allah ka raya mu rayuwa mai albarka kan karshen mu sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المدينه الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل متوهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكرمك الله أكرمك الله الله يقارب الله